الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tarjamar alƙur'ani mai girma. A karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun kwana a ƙarshen aya ta talatin da ɗaya a cikin Sura mai albarka Suratul Baƙara. wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon aya ta talatin da biyu mai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم شيكنا wato a karatu wanda ya gabata mun kwana a ƙarƙashin faɗar ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya ce wa mala'ikai ku ba ni labarin sunayen waɗannan abubuwan da aka ambata, idan har kun kasance masu gaskiya cikin cewa ku ne kuka fi dacewa da ku zamanto wakilaina a duniya. To shi kenan ƙalu, sai mala'ikai suka ce wa Ubangiji Subhanahu wa ta'ala Subhanaka, tsarki ya tabbata a gare ka ya Ubangiji. tanzihan laka tsarki ya tabbata a gare ka ya ubangiji ani li'itiradu alaika gabarin musanya tattaunawa a gare ka gabarin yin fito na fito da kai wajen ja'i ja game da abin da ya shafi wannan magana da ka faɗa suka ce la ilma lana ya ubangiji babu sani a gare mu illa ma allamtana iyahu face dai abin da ka sanar da mu shi mu ba mu san komai ba face dai abin da kai ne ka sanar da mu shi innaka antal alimul hakim ya ubangiji lalle kai ne anta kai ne ta'kidul lil kaf anta dinnan ta'kidi ne na alkaf dinnan na innaka lalle haƙiƙa kai ubangiji antal alimu kai ne cikakken masani wanda babu abin da baka san shi ba ka san komai jumlatan wa tafsilan alhakimu kuma Ubangiji kai ne gwani mai kyan hikima wanda ba ka ɗora komai face dai sai a gurin da ya dace, wanda ba ka ajiyewa komai face dai a gurin da ya dace da shi. Allazi la ya shay'un wanda babu wani abu wanda yake fita an ilmihi daga sanin Ubangiji wa hikimatihi da kuma hikima ta Ubangiji. Na'am.
قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم نعم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم قل لكم نعم قال ألم قل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون shikenan bayan mala'ikai sun ce wa ubangiji subhanahu wa ta'ala la ilma lana illa ma allamtana qala ta'ala sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa ga bawan shi annabinsa annaba Adam alaihi salam. Ubangiji ya ce, Ya Adam, ya kai malam Adam, an bi uhun bi asma'ihim, an bi mala'ikata, ka sanar da mala'ikai bi asma'ihim da sunayen ayil musamman ya ci waɗannan abubuwan ambato ɗin, ka sanar da su waɗannan mala'ikai, an bi uhun ma'ana a alimuhum, ka sanar da su. ka ba su labarin sunayen waɗannan abubuwan ambato ɗin fasamma kulla shay'in bismihi sai annabi adam alaihi salatu wassalamu a wannan lokacin ya ambaci kowane abu daga cikin waɗancan abubuwan da ambatansu ya gabata ya ambace shi bismihi da sunan shi ya ce wannan alƙasa'a ne shine masaki wa zakara hikimata hullati khuliqa laha kuma ya ambaci hikimarsa shi wannan abun wanda aka halicci wannan abun saboda shi wato ya ambaci hikimar da ta sa aka halicci wannan abun da shi ya ce wannan luddai ɗin da kuke gani idan mutum zai sha hura to zai yi amfani da shi ne ko zai sha kunu ko an dama mushi tukuɗi to zai sha da shi ne ba zai sa hannu ba irin ya ci tuwo wannan masaki da kuke gani idan za a tafi gona ko za a ciko ruwa mai yawa ko za a yi wani amfani da shi ake yi wannan kaza ɗin da shi ake ƙwarya ita kuma ana dama hurar da ita a cikinta ake dama hura sai a rufe ta akwai wani hwaihwai da kuma kinde da ake ɗora ta a kai da sauransu da duka yi musu bayani falamma an ba'ahum bi asma'ihim yayin da annabi adam alaihi salatu wassalamu ya sanar da mala'ikai sunayen waɗannan abubuwan da aka ambata ga baki ɗayansu kuma ya gaya musu hikimar da ta sa wato aka yi su ƙala ta'ala lahum taubihan sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gaya wa mala'ikai taubihan saboda zarginsu ya ce da su alam a ƙullakun shin dama bince da ku ba shin bin gaya muku ba inni a'lamu ghaiba samawati wal ardi haqiqa ni na san abin da yake boye cikin sammai da abubuwan da suke boye cikin kasai ma ghaba fihi ma abin da ya boye a cikin su wa a'lamu ma tubuduna sannan kuma na san abin da kuke bayyanawa ma tuzhiruna abin da kuke bayyanawa min qaulikum na faɗarku da kuka ce a taj'alu fiha yanzu Ubangiji za ka sanya a cikin ƙasa man yufsidu fiha wanda zai dinga yin barna a cikinta wa yasfiku dima'a ya dinga zubar da jinanai wa nahnu nusabbihu bihamdika alhali mu muna yin tasbihi da yabanka muna cuɗanyawa da yabanka wa nuqaddisu laka muna tsarkake ka wa ma kuntum taktumuna shine ilah kenan ma'ana ila akhiril aya hal ya zuwa ƙarshen aya wa ma kuntum taktumuna sannan kuma na san abin da kuka kasance kuna ɓoyewa min ƙaulikum na faɗarku da kuka ce lan ya Allahu akrama alaihi minna ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai halitta wata halitta ba wanda wannan halittar ita ce mafi karamci a wajen shi sama da mu ba wata halitta da ubangiji zai yi wanda suke da wanda take da matsayi da girma a wajen Allah kamar yadda muke da matsayi da girma a wajen Allah wala a'lama sannan kuma ubangiji subhanahu wata'ala ba zai halitta wata halitta ba wanda su ne mafi sani sama da mu na'am وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa zukur, Ya Muhammad, sallallahu Alaihi wasallama, wa zukur ka ambata wa al'ummarka izkulna lil mala'ika yayin da muka faɗa ga mala'ikai, muka ce da su usujudu li Adama ku yi sujada ga annaba Adam alaihi salamu abul bashar, sujuda tahiyyatin sujada ta gaisuwa bilin hina'i da sunkuyawa. Ubangiji ta'ala ya ce fasajadu mala'ikai na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ga baki ɗayansu waɗanda aka musu umarni a wannan lokaci sai suka yi sujada. Illa Iblisa, face dai Iblisu, wato saboda su mala'ikai dama laya a sunan lahama a marahum ne. wa ya fa'aluna ma yi umaruna da Allah ya ce ku yi wa wannan annaba Adam sujada kawai suka faɗi suka yi sujada to illa iblisa face dai iblis huwa abul jinni shine baban aljannu kana bainal mala'ikati a wannan sa'in ya kasance tsakankanin mala'ikai yana cikin mala'ikai a wannan lokacin aba imtana'a min sujud malam iblisu sai ya hanu daga yin sujada ya ce shi bai gaba wanda zai sa shi ya yi sujada wastakbara ya yi girman kai takabbara yayi girman kai wa qala ana khairun minhu yace ya ubangiji wannan wanda kace in yi mai sujada din ai ni ne mafi alkhairi da shi na fi shi daraja na fi shi mutunci na fi shi alkhairi saboda khalaqtani min narin ka halitta ni ne daga wuta fa wa khalaqta wa khalaqtahu min tinin shi kuma ka halitta shi daga laka ya za a yi laka baka ga haske kuma in ce ni mai haske ni da ya kamata a yi sujada a mun sujada kuma a ce shi zan wa sujada ba zan yi ba an gane ku illa iblis astakbara wa kana min al-kafirin shikenan Allah ta'ala ce wa kana min al-kafirin malam iblisu dama ya kasance daga cikin kafirai fi ilmin lahi a cikin sani na ubangiji ta'ala tun ma dama kafin ya halitta sammai da ƙasai da shekara dubu hamsin ubangiji subhanahu wa ta'ala ya riga ya san da cewa iblisu la'anatullahi alaihi wato kafiri ne na'am وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا na'am وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa ƙulla muka ce, Ya Adam, ya kai annabi Adam alaihi salam, uskunil jannata anta wa zaujuka, ka zauni gidan aljanna kai da matarka na na Hawwa'u, anta ta akidun liddamiril mustatir, wato takidi ne, ƙarfafawa ne na damirin da yake ɓoye, abdamiril mustatir na fi uskun kenan. ma'ana asalin shi uskun idan aka ce uskun shine anta ka zauna kai to kuma sai aka yi aka bayyana shi li ya'difa alaihi saboda ya goya wannan jumla akan wato damirin uskunil jannata ka zauna aljanna anta kai adamu wa zaujuka da matarka ita ce hawwa'u nana hawwa'u bilmaddi ana yin sa da madda shine hawwa'u wato jan shi ake maddul wajib almuttasil kenan ko wa kana khalaqaha ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kasance ya halitta na na hawa'u min dila'ihil aisari daga autan kashin haƙarƙarin annabi adam alaihi salatu wassalamu na hagu wato haƙarƙari na annabi adam alaihi salatu wassalamu na hagu to autan kashi na sama kenan wanda shine ɗan ƙarami to daga nan aka halitta na Hawwa'u to shi yasa wato hikima ta Ubangiji subhanahu wata'ala kowane namiji zai zamanto yana da kwai tawayar kashishuwa na haƙarƙari kashin haƙarƙari guda na dama guda goma sha takwas ne amma na hagun guda goma sha bakwai ne an gane ko? Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa annaba Adam alaihi salatu wassalamu da kai da matarka na na Hawwa'u ku zauna a aljanna. Kaga aka ce zaujuka ba a ce ba zaujatuka, saboda wannan shine al'afsa. Dama al'afsa shine a ce zaujuka ba zaujatuka ba. Za ga cewa an Aisha ta radiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba a cewa zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. wa kula minha sannan kuma ku ci daga aljanna aklan ragadan ci wanda yake mayalwaci wasi'an mayalwaci wanda la hajara fihi babu hanawa a cikin shi babu gurin da za ku shiga a cikin gidan aljanna ku kama waɗansu ɗiyan itatuwa wanda suka burge ku za ku ci a ce kadda ku ci ba wani abin da aka hana ku ku ci daga gare ta sannan kuma ci wanda yake na halale ba wai haramu ba irin yanzu za ga cewa in ka shiga garkar wani kaga abin da ya burge ka kaga in ka ɗauka ba tare da ya sani ba kai ka ci ka zo ka halka sai da ka ka ci haramu to amma a aljanna komai halali ne naku ne ku ci ba wanda zai ce kar ku ci haithu shi ma duk inda kuke so wala taqraba hadhihi shajara amma kadda ku kusanci wannan bishiya kadda ku kusanci wannan bishiya bil akli minha da ci daga gare ta wahiyal hinqa ita ce bishiya ta alkama awil karam ko kuma bishiya ta inabi aw ghayruhuma ko kuma waninsu to kadda ku kusanci wannan bishiya da ci fatakuna min zalimina daga ƙarshe sai ku zamanto daga cikin masu saɓan Allah waɗanda suka yi tarku aula kenan a wannan bishiya ɗin Allah subhanahu wa ta'ala bai ambace ta ba a cikin alƙur'ani sannan kuma ma'aiki alaihi salatu wassalamu bai yi ba bayaninta a cikin sunna kenan abin da ya fi shine a yi isnadin saninta zuwa ga Allah ta'ala shi yasa ko da malam a cikin sharhi ya ce ƙila shajarutin wato waɗansu daga cikin malamai suka ce wannan bishiya da aka hana annabi adam da shi da matar shi su ci ita ce bishiya wanda take taɓa wuri awil bala waɗansu daga cikin malamai suka ce balohiya ce aka hana su su ci awil utruj waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce wato lemun zaƙi ne shi ne abin da aka hana su itaciya ta lemun zaƙi ita ce aka ce to kar da su je su taɓa ta amma wal aqrabu annaha al-hinta mafi kusanci cikin maganganu na malamai ita ce alkama wa fil haqiqati la ya'lamuha illa Allah ta'ala wato a haƙiƙa ba wanda ya san wannan bishiya din face dai Allah subhanahu wa ta'ala shine kadai ya baiwa kanshi sanin wannan bishiya din shi dai a cikin alqur'ani ya ce wala taqraba hadhihi shajara kada ku kusanci wannan bishiya ya faɗi sunanta ba idan kuka kusance ta fatakuna min zalimina ai fatasira min zalimina sai ku zamanto daga cikin masu sabawa Allah wanda suka saba umarni na Allah ta hanyar aikata abinda ya hana su su aikata ai la'asin wato sai ku kasance daga cikin masu sabo na'am فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو na'am ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ubangiji subhanahu wata'ala ya ce fa azallahuma ash-shaytanu anha sai shaidan iblis iblisu la'anatullahi fa azallahuma sai ya tafiyar da su sai ya tafiyar da annaba adam da nana hawwa'u alaihimassalamu ana ha barin aljanna ai anil jannati ya tafiyar da su daga aljanna ai azhabahuma ya tafiyar da su wa fi qira'atin a cikin wata qira'a fa azalahuma ash-shaytanu wato fa azalahuma ash-shaytanu nahahuma wanda wannan ita ce qira'a ta Hamza ibn Habib az-Zayyat al-Kufi daga cikin qurra'u sab'a shi ya karanta fa azalahuma ash-shaytanu anha an gane ku wasi fa azallal lama khaffif li hamzatin wa zid alifan min qablihi fatukummila an gane ku yawwara yace fa azalahuma shaytanu wato sai shaiɗan ya kawar da su na hahuma ya nesantar da su ana ha barin aljanna ayil jannati bi an qala lahuma iblis yace wa annaba adam da nana hawwa'u ya ce da su hal adullukuma ala shajaratul khuldi shin kuna so in shiryar da ku akan itaciyar da idan kuka ci ta to za ku dawwama a cikin aljanna ba yanda za a fitar da ku wa qasamahuma kuma ya rantse musu billahi da Allah innahu lahuma laminan nasihina innahu haqiqa shi iblis laminan nasihina lalle yana daga cikin masu tsantsanta nasiha lahuma ga annabi adam da na hawwa'u ya ce wannan bishiyar da kuke gani wanda Allah ya ce kadda ku ci ta kun san hikimar da ta sa aka ce kadda ku ci ta suka ce a'a ya ce to hikimar ita ce ita ce shajaratul khuldi wannan duk wanda ya ci wannan itaciyar duk tsuntsayen nan da kuke gani suna shawagiya a cikin aljanna suna morewa da abin da suke so hankalinsu a kwance ita ce suka ci ba su da wato tana da yakinin ba za a fitar da su ba to kuma kuna ci yanzu kun zamanto 'ya'yan aljanna bayan da zai a fitar da ku su kuma sa annabi adam dama lakanin da ake nema shine lakanin da za a da za a ci ya zama to an dawo mu a cikin aljanna diga nan ya zo ya rantse musu da Allah ya ce to wallahi wannan abin da nake gaya muku ni dai na gaya muku kuma in kun ɗauke ni a matsayin mai ba da shawara mai nasiha ni dai nasiha ce nake muku wa qasamuhuma billahi inni lakuma laminan nasihin haka cikin suratu al'araf ya jago to shi kenan fa aka laminaha bayan ya yi ta gama su da Allah ya musu bayani ya musu rantsuwa da Allah shikenan fa aka lamina har sai suka ɗauka suka ci daga gare ta shikenan suna ci fa badat lahuma sawatuhuma shikenan zirkin su sai ta bayyana shine fa akhrajahuma sai iblis ya fitar da annaba adam da nana hawwa'u alaihimassalamu mimma kana fihi dangane da abin da suka kasance a cikin shi minan na'imi na ni'ima wanda take madawwamiya ita ce ni'imar aljanna wa qulna Allah ta'ala ce sai muka ce wa annaba adam alaihi salatu wassalamu da shi da matarsa nana hawwa'u da kuma shi Iblis wanda ya rudar da su akan cin wannan bishiya da ita macijiya wanda take cikin aljanna wanda tana na aka yi wannan hirar duka muka ce da su ihbidu muka burburo su muka ce ku sabko ilal ardu zuwa ƙasa ai antuma ku Adam da Hawwa'u kenan bi mashtamaltuma alaihi da abin da kuwa kumsa kuke kumshe da shi min zurriyyati kuma na zurriyarku saboda annabi adam alaihi salatu wassalamu da shi da nana hawa'u suna kumshe da zuriya mai yawa a gadon bayan shi shikenan Allah ce to ku sauko ku je ku a can ku yi ta haifafa shi yasa annabi adam alaihi salatu wassalamu kamar yadda yana cikin sahihain hadisin abu huraira annabi musa da suka haɗu da annabi adam ya ce kai ne babanmu wanda ka sa muka taɓe ka fitar da mu daga aljanna ka kawo mu duniya muke shan wahala dinnan ce to kai ne Musa wanda Allah ya zaɓe ka daga cikin manzannai ya zaɓe ka bi risalati wa bi kalamihi kai ne wanda ya rubuta maka a taura da hannun shi yace kwarai ku ne yace kuma atalumu ni ala amrin qad qaddarahu Allahu alayya qabla an akhluqa yanzu kana zargi na akan al'amarin da Allah dama ya riga ya shirya kayan shi tun kafin a halice ni Allah ya riga ya shirya kayan shi fa hajja adamu Musa fa hajja adamu Musa zala ce annabi adam alaihi salatu wassalamu sai ya kashe annabi musa da hujja ya rinjaye shi to shine ana Allah ta'ala ce muka ce da su ihbidu ba'dukum aduwwun li ba'din ay ba'du dhurriyyati shashin zurriya aduwwun li ba'din makiyi ne ga sashi min zulmi ba'dukum ba'dan wato saboda zalimcin sashen ku da sashi walakum mustaqarrun fil ard ubangiji subhanahu wa ta'ala ce kuna da kwai guri na tabbata fil ardi a cikin ƙasa maudu'u qararin guri wanda yake na tabbata wa mata'un da kuma jin daɗi ai ma tatamatta'una bihi abinda za ku more ku ji daɗi da shi min nabatiha na tsirrai na ƙasa ila hinin hal ya zuwa ƙarshen ƙarewar lokutan hal ya zuwa ƙarshen ajalin wato kuna da kwai wato jin daɗi da morewa har ya zuwa lokacin da Allah ta'ala zai amshi ranku annabi adam alaihi salatu wassalamu wato Allah ta'ala ya kaddara mai zai yi shekara dubu a duniya to za ka ji daɗi ka more cikin wannan shekaru dubu da Allah ya kaddara zai maka ke mana na hawa'u za ki ji daɗi ki more cikin shekaru wanda Allah ta'ala ya kaddara za ki na'am ai ila waqtin qida'i ajalikum hal ya zuwa lokacin karewar ajuloluwanku نعم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه نعم إنه هو التواب الرحيم Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Fatalaƙa Adamu kalimatin min rabbihi, sai annaba Adam alaihi salatu wassalamu ya amshi waɗansu kalmomi daga wajen Ubangijin shi, ya amshi waɗansu kalmomi min rabbihi daga wajen Ubangijinsa. Alhamahu iyaha Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kimsa mushi sanin waɗannan kalmomi wanda zai roƙi Allah da su, Allah ta'ala ya gafarta mushi laifin da ya aikata da shi da matar tashi na na Hawwa'u. An gane ku? Wato kalimatin anan shine mafu'ulun bihi mansubu ne an mai nasaba da kasra saboda yana daga cikin jam'ul muzakkar salim ko kalimatu ne to kuma sai ya zama to jam'i ne na kalima na kalimatu ko aka ce kalimatun to in ya zama to in yana buƙatar wasali sama to shi zai zama to da wasali ƙasa ne wa ma bita wa alifin qarjumi'a yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a kamar yadda dan malik ya faɗa ka za'ulatu wallazi suman qarju'il ka adri'atin fihi za'idun qubil to shine yace fatalaqa adamu kalimatin sai annabi adam alaihi salatu wassalamu ya amshi waɗansu kalmomi min rabbihi daga ubangijinsa alhamahu iyaha wanda ubangiji ta'ala ya kimsa mishi sanin waɗannan kalmomi wanda zai roƙe shi da su allah ya gafarta mishi laifin da ya aikata wa fi ƙira'atin a cikin wata ƙira'a wanda ita ma ƙira'a ce mutawatira ƙira'a ce saba'iyya bi nasbi adama da yi wa adam wasali sama wa rafi'i kalimatin da kuma yi wa kalimatin rufa'a wato ita ce kirala abdullahi ibn kathir al-makki daga cikin qurra'u sab'a abdullahi ibn kathir ya karanta fatalaqa adama min rabbih kalimatun an gane ko yawwara wa adama farfa'na siban kalimatihi bi kasrin walil makki aksun tahawwala haka al-imam shatibi ya faɗa wato abdullahi ibn kathir al-makki shi yana karanta adama min rabbihi kalimatun shine to a wannan lokacin kalimatun sai ya zamanto shine me shine fa'ili ma'ana fatalaqa adama min rabbihi kalimatun sai kalimatun kalmomi masu tsada talaqa adama ai ja'ahu kenan sai kuma zaka fassara talaqa da ja'ahu talaqa adama sai kalimatin kalmomi waɗanda suke masu tsada talaƙa Adama sai suka zo wa annaba Adam alaihi salatu wassalamu min rabbihi daga Ubangijinsa, kalmomin wahiya su ne rabbana zalamna anfusana, ya Ubangiji mun zalunci kawunanmu ta hanyar cin abin da ka hana mu mu ci shi, al'ayata har zuwa ƙarshen aya wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. fada'a biha annabi Adam alaihi salatu wassalam sai ya roƙi Ubangiji ta'ala da waɗannan kalmomin fataba alaihi Ubangiji ta'ala sai ya amshi tuban shi qabila taubatahu Allah ta'ala ya amshi tuban shi innahu huwa tawwabur rahim haƙiƙa Ubangiji subhanahu wa ta'ala huwa tawwabu shine mahalicci wanda yake mai yawan amsar tuba kathiru tauba shine at-tawwab mai yawan amsar tuba ala ibadihi ga bayin shi waɗanda suke almudinibin masu laifi wanda suka tuba zuwa gare shi arrahimu bihim kuma ubangiji ta'ala shine mai tsananin jin kai ga bayin shi waɗanda suke mumine na'am قلنا اهبطوا منها جميعا فإما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون na'am
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
shikenan ubangiji tabaraka wa ta'ala ce kulna sai muka ce wa annaba adam alaihi salatu wassalamu da waɗanda suke tare da shi muka ce da su ihbidu ku sabko ha daga cikin aljanna jami'an gabaki ɗayanku kararrahu ubangiji ta'ala ya tittisa wannan jumla ɗin li ya'tifa alaihi saboda ya goya akan wannan jumla fa imma ya'tiyannakum minni huda fa imma fa in ya'tiyannakum hudan idan shiriya ta zo muku minni daga gare ni fihi fa imma a cikin wannan fa imma idghamu nuni in asharɗiyya an haɗiye nu'ar wanda take ta sharaɗi in asharɗiyya an haɗiye nu'ar tata fi ma azza'ida cikin ma wanda ita kuma ƙari ce Allah ta'ala ce fa in ya'tiyan nakum hudan idan shirye ya zo muku minni daga gare ni kitabun littafi wa rasulun da jakada nawa Allah ce fa man tabi'a hudaya dukkan wanda ya bi shirye na fa'amana bi ya yi imani da ni wa amila bi ɗa'ati ya yi aiki da yi mun biyayya fala khawfun alaihim wala hum yahzanuna babu tsoro a kansu a wannan gida na duniya wala hum yahzanuna sannan kuma ba za su yi bakin ciki ba a lahira bi an yadkhulul jannata za su shiga aljanna wato dukkan wanda littafi na ya zo mishi kuma ya yi aiki da littafin da ya zo mishi ya bi manzan wannan to a nan duniya zai zamanto ba zai taɓe ba sannan kuma a lahira zai shiga aljanna an gane ko fa man ittaba hudaya fala yadullu wala yashqa kuma na a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan bankan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratul baha kenan wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina Ubangiji ta'ala ya ce waɗanda suka kafurta kuma suka ƙaryata da ayoyinmu na Alƙur'ani, ma'ana bi ayati na bi kutubina suka ƙaryata da littattafanmu wanda muka saukar da su ga annabawanmu, ula'ika ashabun nari, wancananka su ne ma'abuta wuta, humsu khaliduna fiha madawwama ne a cikin wuta, maki tsuna masu zama ne a cikin wuta abadan hal abada. La yafnauna ba sa ƙarewa wala ya juna kuma ba sa fitowa daga cikin wuta. Na'am.
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا Na'am.
وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, Ya bani Isra'il, ya ku ’ya'yan annabi Yaqub alaihi salatu wassalam, ai ya aulada Yaqub, ya ku ’ya'yan annabi Yaqub alaihi salatu wassalam, uzkuru ni'imati, ku tuna ni'imata mana allati an'amtu alaikum wanda na yi ta zubawa a kanku, ai ala aba'ikum, na yi ta zuba ta a kan iyayenku minal inja'i min fir'auna. na tseratar da su da na yi daga azabar fir'auna wa falakil bahari da kuma tsaga kogi gida goma sha biyu ya dalgaje gida goma sha biyu wa tazlilil ghamami da kuma inwatar da gizagizai gizagizai da yayi muku inuwa kamar yadda za mu karanta a ayoyi na gaba insha Allah wa ghairi zalika da wani wannan wato ku tuna wannan ni'imar mana wanda na yi ta a kanku bi an tashkuru ha ku gode wa wannan ni'imar da na yi a gare ku bi ba'ati ta yi mun biyayya saboda dama shine wato gode wa ni'ima ta Allah shine a yi wa Allah ta'ala biyayya wa idh ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid wa aufu bi ahadi sannan kuma ku cika da alƙawalina allazi ahittuhu ilaikum wanda na alƙawanta shi da wanda na alƙawanta shi zuwa gare ku wanda na kulla wannan alƙawalin da ni da ku min al-imani bi muhammadin na ba da gaskiya da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ufi bi ahadikum ni ma zan cika da alƙawalinku allazi ahittu ilaikum wanda na alƙawanta shi zuwa gare ku mina tsawabi alaihi na ba da sakamako wanda yake mai girma akan duk mutumin da ya yi imani da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bi dukhulil janna ta hanyar shigar da shi aljanna wa iya ya farhabuni ubangiji ta'ala ya ce ku ji tsoro na ni kadai khafuni ku ji tsoro na iyaya ni kadai fi tarkil wafa'i bihi cikin barin cikawa da wannan alkawari da muka yi da ni da ku duna gairi ba wani na ba kada ku ji tsoron wani na وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به na'am ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa aminu bima anzaltu ku ba da gaskiya da abin da na saukar da shi min alƙur'ani na alƙur'ani musaddiqan halin kasancewa shi alƙur'ani mai gaskatawa ne limama akun ga abin da yake tare da ku min taurati na littafin attaura bi muwafaqatihi lahu saboda ya dace da abin da yake cikin attaura fi tauhid cikin kadaita Allah ta'ala wannubuwa da kuma annabta ta ma'aiki alaihi salatu wassalam wato abin da yake cikin littafin attaura ya dace da abin da yake cikin littafin alkur'ani na kowane littafi daga cikin waɗannan littattafan guda biyu abin da suke kunshe da shi shine a kaɗaita allah ta'ala da bauta kadda a haɗa bautar wani da shi kamar yadda muka faɗa a cikin bayaninmu na karatun littafin al'usul wala takunu awwala kafirin bihi ubangiji subhanahu wata'ala ce kadda ku kasance ku ne farkon waɗanda za ku dinga kafirce waɗanda za su kafirce bihi da shi wannan littafin da na saukar ga ma'aiki alaihi salatu wassalam min ahalil kitabi daga ma'abuta littafi li'anna khalafakum saboda mabiyanku wanda za su zo bayanku taba'un lakum mabiya ne a gare ku zai zamanto sun ɗauki wannan sunna daga wajenku ta kafurcewa alkur'ani fa ismuhum alaikum sai ya zamanto laifin da za su kwasa na rashin imani da alkur'ani zai zamanto kun samu wani kaso saboda ku ne kuka sunnanta wannan sunna wanda take mummuna kuma kun shiga ƙalƙashin faɗar Allah ta'ala da ya ce li yahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamati wa min awzari alladhina yudillunahum bighairi ilmin ala sa'a ma yazirun ubangiji yace wala tashtaru samanan qalilan kadda kuma sanyo wani dan tamani wani dan kayan duniya dan kadan la tastabdilu kadda kuma sanyo samanan qalilan iwadan yasiran min ad-dunya wani dan masanya wanda yake dan kadan na duniya bi ayati da ayoyina allati fi kitabikum wanda suke cikin littafinku ku min na'ati muhammadin na siffar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama cewa shi wato farin jakada ne da kuma halayen shi waɗanda suke kyawawa mutum ne mai kau da kai kan abin da aka mishi wanda yake na rashin kirki ba mutum ba ne mai hayaniya a cikin kasuwanni mutum ne wanda yake shahidan wa mubashiran wa naziran sammaitukal mutawakkil laysa bi laysa bi fazzin wala ghalizin haka wato Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin littafin attaura to kadda kuma sanyo wani abu ɗan kaɗan bi ayati da ayoyi na allati fi kitabikum wanda suke cikin littafin naku na attaura min na'ati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam na siffar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ai la taktumuha kadda ku ɓoye waɗansu ayoyi haufafa wati ma ta akhudunahu saboda tsoron kubcewar abin da kuke amsashi min kuma daga wajen talakawanku gama gari talakawa masu ƙaramin ƙarfi wa iyaya fattaquni ku ji tsoro na ni kaɗai fi dalika cikin wannan aikin duna gairi ba wani na ba abin da muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada akai abin da muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wa bi hadal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik